أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنواع barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci na juma'a da yake unguwar kurfayawa da take a garin tawa don gabatar da daura takaitatta tsamiki ka'idodin ilimin tajwidi waɗanda suke yawan maimaituwa a lokacin da muke karatu alkur'ani mai girma a yau kuma insha Allah ta'ala za mu zo ƙarshen wannan daura yana yi wa a yi karatu ɗaya idan muka ga cewa ƙa'idun da mu tattauna a kan su za mu kai daidai su in ba zai wuce awa ɗaya ba ko awa ɗaya da mintuttuka sai a yi haƙuri a yi zama ɗaya idan kuma abin da ya saura yana da yawa to za a iya minti 45 gida biyu ko minti 50-50 gida biyu daidai abin da lokaci ya bayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da da ku gaba ɗaya za mu tashi ne muna babi na baddodi da muke bayani a kansu a jiya mun tsaya a madda aridul sukun a yau za mu tashi a kan maddul badal madda da ake kira maddul badal asalin albadal shine madadi shi maddul badal ana samun shi ne lokacin da harafin madda suka haɗe tare da alhamza a cikin kalima ɗaya kuma misali kalima ta adam adam kunga alhamza adam sai ga shi alif mai fata da mai alhamza ta zo markon a ce adam sai an ka ce adam kamar kalima ta iman asalin ta iman domin amana asalin shi amana ne amana yu'minu sai an ka ce amana yu'minu duk da yake shi warshe na karantawa yu'minu imanan wani bakon a ce imanan sai an ka ce imanan sai zamanto madda ce ta wato badal shi maddul badal a kira'o'i ana jin shi biyu ne duk da yake warsh shi maddul badal yana da fuskoki guda uku yana jin shi biyu yana jin shi hudu yana jin shi shida amma sauran fuskoki na abinan sauran ƙura za ku ga ana jin shi biyu ne misali shi adam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقلنا يا آدم nan adam maddul badal ne إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا إيمانا مد البدل za a ja shi biyu sai kuma mad da ake kira maddul iwad maddul iwad shine wanda ake samu wajen tanwini tanwini mai fatha fathataini kamar aliman hakima kaga inda wucewa zaka yi hakiman zaka ce to irin wannan mad ana kiran shi maddu albadal shi kuma maddu albadal ana jan shi biyu ne shi ne hukuncinsa ba a jansa fiye da biyu aliman hakima wa kana allahu aliman hakima وكان الله عليما حكيما مثالي ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا wanga duk maddul badal wannan mad ba a jan shi fiye da biyu to galibi kuma zaka ga akwai wanda suke jan shi har goma jan shi har goma akwai mai jan shi hudu akwai mai jan shi shidda cikin masu karatu suna bin wani lokaci daɗin sauti za ka ji mutum ya ce alam na ji'alil arda mihada ya yi yawa an gane ko maddul badal ba da shi fiye da biyu wani koya an kai ja maddul badal fiye da biyu hakan bara yake ألم نجعل الأرض مهادا الله أكبر كسكرني يا كما تأجارة سيكما مد اللازم المثقل الكلمي مد ما ينوي ودذكي تكين كلمة كما ولا الضالين kamar soha kamar tsamma shi kuma yadda ake gane shi ga harafin madda ya zo a cikin kalima bayan shi sai harafi mai shadda ya zo kaga do alif lin lamun ce mai shadda ita ko lamun kin nan mai shadda lamun biyu ce gudana da sukuni gudana da kasra in tsamma ne ta alif harfin mad mimun tana da shadda amma fatha ne gari ta to irin wannan za a ja shi maddul lazim ya an ce maddul lazim ya zan shiddu kenan اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صمة لصاخة فإذا جاءت الصاخة طامة فإذا جاءت الطامة الكبرى وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان kenan wannan mad shine ake kira maddu al-lazim al-musaqqal al-kalim sai kuma maddu al-lazim al-mukhaffaf al-kalim shi wanga madda ne lazimi amma cikin wato kalima yake amma mukhaffaf bai da nauyi ko mu ce bai da shadda don ka gani shi ne cikin kalmata al'an al'an وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الآن نغانيكو سيكما مد اللازم الحرفي المشبع مد wanda yake lazimi tilas alharfi amma na harfi ne shi cikin harfi ake samun sa ba kalima ba almushba wanda ake kosarwa na ya anci mushba kana iya cewa kosar da shi ko kace wanda ake cika shi sai ya kai shidda shine abin nufi tunda ba abinci ne muke ci ba al'ishba suna daga cin mustalahat na ilmul ƙira'at ka duba wani littafi da ake cima mu'ajen mustalahat alƙira'at na wani malami ina ganin na ƙasar misra ne abdulali al-mas'ud shi kuma ana samun shiri cikin harufa guda bakwai sanakussu ilmaka sanakussu ilmaka sinun nunun qafun sadun hudu kenan ko ilmaka ainun lamun mimun kafun harufa guda wato takwas kenan waɗannan harufa ana jan su shidda sunan baddakinsu almaddul lazim alharfi akwai mad allazim almukhaffaf alharfi madda wanda yake lazimi tilas a yi shi amma mukhaffaf shi bai da nauyi ana jin shi biyu ne alharfi kuma cikin harafi yake shi kuma yana da harufa guda biyar suna malamai suka hada cikin hayyun tahurun hayyun kenan da ha'un da ya'un tahurun da ta'un da ha'un da ra'un wannan yana buƙatar bayani harufa da surori suke buɗe budewa da su ana kasa su gida uku akwai alif shi ba a fi akwai hayyun ƙahun hayyun ƙahun harufa guda biyar su kuma ana gansu harakatai ne duk mu'isnan sai kuma sanakusu ilmaka سنقص علمك kuma ana da shi ana da su shida duk surar da ka san tana budewa da haruffa duk surar da ka san tana budewa da haruffa abinda ake kira al-huruf al-muqatta'a to in ka zo zaka karanta ta sai ka hankalta ma wannan kenan yanzu muna da suratul baqara tana kudewa da alif lam mim ko ba haka ba alif ina za mu sashi wani layi yake sama kenan mi yake rufi an sashi nan sama yake ko to wannan layi ne yake rufe ba a ja babu madda cikin shi rashiya da kushi kula wani layi yake ha na ƙasa sana ƙusu il il din na akwai lamun nawa ake jan shi shidda ko sai rimu nawa ake jin shi ha shidda saboda ya rushe da ilma shi ke nan karatu ya ƙari bismillahir rahmanir rahim alif lam wannan ita ce ka'ida abu na biyu misali da biyu kuma mutu misali na biyu karshe suratun maryam ƙafa ya ai sol kafin nau za a ja shi shidda mera cinsa da kusa ilmaka gashin sai ka sa shidda ha nawa za a ja shi biyu ga shi nan ƙahuru uku sai ka sati ya nawa za a ja shi biyu ga shi nan hanyar ainu shidda ga shi nan ainu sadu shidda ta kare aiko? no? ba ta kare ba ainihin haufi da wani yake gani ake rubuta shi nun. to tun da ainihin ake karanta shi akwai su nunu sakina idan ba ka saurin ta zo wani hukunci kunna mai ismani domin nunu sakina ba da hassu'ar hukuncinta al'ikhfa sai ka kawo kunna mai zaru harkatai na ƙari kenan shidda gabi nawa kenan takwas gabi goma ga shidda gabi ga shidda to ka ja da gari ka ya sami maka shirya ba ka bari har ka shirya mun gane ku
بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد
mun gane ko yawwa kamar nan alif lam mim kun ga nan ma nan lam mim nan ba a ja nan shidda nan shidda to na akwai kunna da kitabu harfatai saboda yau ka ce lam ga haka ake rubuta shi mim ga yadda ake rubuta shi to mimu sakina bayan da mimu ta zo idgham mutamathilai domin ba alif lamim kake cewa ba
ألف لام ميم
an gane ko ba gane ba to waɗannan su mun rubuta su ne saboda a fahimce su da kyau don haka duk surar da take budewa da waɗannan surorin haka ne ake yi mata sai ka diba cikin layin wani layi yake da ka gane layin sai ka sayar da za ka yi da shi sai kuma wato mad da ake kira wato maddulli madda mai tafshi an gane ko shi kuma maddulli idan an ka samu wawun da ya'un harafin da ke gabansu yana da fatha fatha domin can cikin maddu tabi'i ya'un kasra take gabata ta don ma kuma ita ke gabatar wawun maddu tabi'i kenan in alhamza ta zo bayan su kuma ya fita daga maddu tabi'i sai ya koma maddu alwajib almuttasil misali kamar bait
فليعبدوا رب هذا البيت
an gane ku
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
حركتي خوف زي ما انتوا مد اللين sai maddu sila maddu sila madda ce wadda take zuwa bayan ha'un ta damir hu da hibihi to shi maddu sila yana kasuwa gida biyu akwai sila wadda ake ja ana kiranta sila kasira ana jan shi sau biyu misali innahu kana
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا
innahu hu din nan zaka ga an yi wawun karama don ta nuna maka da ita ake karantawa to amma sharaɗinsa ya zamanto harafin da ya gabaci hudin nan ba sukuni ne gare shi ba in yana da sukuni ba a jin shi kamar fihi
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
للمتقين amma da yake ita ƙira'a riwaya ce ba ra'ayi ba ne hafs akwai inda harafi mai sukuni ya gabata kuma yana jan mad asila a cikin suratul furqan inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا أنا حفص فيه يكي كرنتاوى نعم sannan kuma shi maddusila ana yin shi ne idan ya zamanto harafin da zai zo ba sukuni ne gare shi ba idan harafin da ya zo sukuni ne gare shi na bayan shi nan ma ba a jin shi annahu alhaqu baka ce annahu alhaqu والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق عفوا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم أنه الحق من ربهم بأتى أنه الحق له الدين فاعبد الله مخلصا له الدين بكت له الدين سيدي akwai sila wadda take tsawila mun ce kasira ana iya janta hudu miqdar arba harakat an gane ku wanda shine idan damiri na sila hu ko bihi sai alhamza ta zo baya to nan ana iya yin sila wadda take tsawila inda alhamza ce ta zo bayan shi an gane ko
قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم
نن مد صلتنا إذ منتوى tawila amma ba wajibi bane in kaga dama wannan ma kana ijinta biyu mun gane wannan madda ta gaba sai maddul farq madda ta farq bambantawa abinda yasa an kace mata farq للتفريق بين الإخبار والاستفهام إذن ba a kawo ta ba cikin ga mai jin larabci ba za a gane shin maganar labari ake bayarwa ba ko kuma tambaya ake yi kaga tambaya daban ba da labari daban sun ka kira ta مد الفرق مثالي قل آذكرين حرم قل آه الله أذن لكم آه الله خير أما يشركون to in ba a ja ba an ka ce Allahu khairun amma yushrikun kaga ba ga da tambaya ce koko ba da labari ake yi azzakarain harrama wanga mad ana jan shi shida a wasu turuk ma ana jan shi biyu ma'ana ba a mayin maddakin sai a ce azzakarain harrama ana jin shi kuma shida misali
ثمانية أزواج من الضأن من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين
الذكرين حرم مثال شيء أشكي سورة يونس
قل أرأيتم ما أنزل الله لكم فجعلتم منه فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون
سيكما a cikin suratun naml
قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون
نن sai a yi hattara masu karatun alkur'ani amma yushrikun da alhamza ne ba ainihin ba ne nan ba ainihin ba ce ba ce amma yushrikun a a amma yushrikun da alhamza sai mad da ake kira maddu tamkin maddu tamkin shine a samu ya'un guda biyu ta farko tana da sukuni kuma abinda ke gabanta an yi masa kasra kuma tana da shadda huyitum huyitum kaga huyitum abinda ke gaban yawon yana da kasra hoyi hoyi hoyi tum tunan kaga yawon ta biyu tana da hoyi yi tum ya'un ne guda biyu waccan ta farko sakina ce hoyi to yi ta biyu tana da kasra ta uku tana da sukuni sai suka haɗi an gane ko huyitum
wa idha huyitum bi tahiyyatin فحيوا بأحسن منها أو ردوها
annabiyina
ويقتلون النبيين بغير الحق
banda nafi' shi na karanta nabiyina to waɗannan su ne maddodi guda goma sha uku jiya mun faɗe su mun taɓa wasu daga cikinsu yau kuma allah ya ƙaddari mun kai ƙarshensu abu na gaba shine sai hukuncin ra'un ra'un ita ra'un tana da hali guda uku akwai ra'un mufakhama akwai ra'un muraqqaqa akwai ra'un wanda ya halatta ayi tafkhimin ta ko ayi tarqiqin ta mufakhama asalin tafkhim shine kambamawa akwai ra'un wanda ake kambama ta a girmama ta murakkaka kuma akwai wadda ake karantawa yan siririya yan karama sai kuma wadda wani lokaci tana da hali guda biyu tura'un idan tana da fatha ko tana da domma mi za a yi mata tafhiminta za a yi ra ra ko kuma ru ru ru in tana da mi fatha ko domma
الحمد لله رب العالمين بقت رب را را ربي كان كو حكا انت الضمه انا تفخيم انت an gane ko
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل
kullama ruziqu minha ra'un damma gareta sai ayi tafkhimin ta ruziqu to sai ra'un in tana da kasra sai ayi tarqiqin ta kasra
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا
كلما رزقوا منها من ثمرة من ثمرة رزقا رز رز رز الراء مكسورة مرققة من قال ونن wannan kenan ra'u in tana da fatha ko damma mufakhama ce in tana da kasra muraqqaqa ce to sai in ra'un kuma tana da sukuni yanzu ba fatha gare ta ba ba kasra gare ta ba ba damma gare ta ba ya za mu yi da ita to nan sai mu kalli harafin da yake gabanta idan harafin da yake gabanta idan harafin da yake gabanta yana da fatha ko domma sai a yi tafhiminta tun da ita sukuni gare ta yanzu an barta an koma na gabanta yan harafin da yake gabanta yanzu ba ita ba yana da kasra sai a yi sai a yi sai a yi tarkifinta an gadi ku to idan kuma sukunin ta zama to aridu ne ma'ana asalinta ba sukuni ba ne gare ta amma saboda za a tsaya sai aka samu sukuni kuma sai zama to na bayan sukunin na bayan tafa abin nan sukuni gare shi an gadi ku to nan sai a koma mana gaban shi idan yana da fatha ko damma tafhiminta in yana da kasra sai a yi tarkifinta kina har yanzu dai karawa gaba ni zaɓe misali
bismillahirrahmanirrahim walfajr walfajr nan ba a cewa walfajar don wasu mutane walfajar suka ce ba in ka ce walfajar ka yi ma jimun fatha kuma wannan fatha babu ta rubuce dan in zaka wuce wal fajiri zaka ce wal fajiri wa layalin ashr to yanzu zaka tsaya sai ka ce wal fajar kuskure ne to ra'un din za a yi tafkhimin ta saboda harafin da ke gabanta sukuni shi ma gare shi to sai a koma na gaban shi in an ka gane shi da fataha magana ta ƙari an gashi da dhamma magana ta ƙari tafhiri kin wal fajr ro ro ro walayalin ashro ashro ba a ce ashar والشفعي والوتر وتر بعشا والوتر والليل إذا يسر يسر يسر an gane ko saboda harafin da ke gaban wancan fatha ne gari shi hal fi dhalika qasamul lidhi hijr hijr ba a ce hijr saboda harafin da ke gaban wanda ke gabanta kasra ne dishi to wannan banna wata rana in ba Allah ba mu iko akhta da mutane suke yi wajen karatun alqur'ani abu ne wanda yake na da muhimmanci a bare da muka karatu mun tabo suratul fatiha da kuma surori guda goma daga alamtar zuwa nasi in ban manta ba to irin wannan kuskure na da yawa kamar wal asr nan ba akwai wannan matsala mutanen mu wal asr suke cewa a wal asr wal asr innal insana lafi khusr خسر خسر بقى خسر hey aiki ne ba karami ba in kuma baka yadda da magana ta ba Allah ya hore yanzu kasu sukan malamai ma yanzu akwai su ce internet duk malamin da kake so sai ka kamo daidai wannan sura za ga akwai inda za a kama karatun malami goma ko ashirin ko talatin ko ba haka ba to dukkan su ka nemo daidai wannan ayar sai ka sa sai ka ji kaka suke karantawa ka yarda da abin da sun ka karanta ni ba sai ka da abin da faɗa ba inda ni ɗalibi ne tamkar ka su kodancan malamai ne na duniya duniya ta da karatunsu hau misali idan ja'a nasrullahi wal fath fath
ba a cewa wal fatah abubuwa sai a hankali shi yasa rena karatu na ƙasa shi ya kai ɗalibai ga matsala wanda bai tsaya mai gane fondation sai je kama abin da yake saman da ya fi ƙarfin shi ko da aka zuwa wajen jarabawa tun da ƙasa sai ka faɗi shi yasa fara da na ƙasan ka gane shi da kyau saman insha Allah abin da ya sauki kowane fanni haka ake bukata ga ɗalibi ilimi tsaya ka fahimci asas da baz sannan sai kai sama amma ka zaburo za ka fara koyon karatu alkur'ani ka ɗauki manyan manyan littattafai don a ji tsoronka wa zai ji tsoronka wanda iya da yake jin tsoron shi wanda bai iya ba mai jin tsoron shi sai da wanda bai sani to amma ra'un idan kasra ta gabace ita tana da sukuni in kasran nan ta hamzatu wasl ana kiranta al-kasratul arida to nan ba a tarkikinta tunda mun ce in tana da sukuni in harafi mai kasra ya gabace ta to amma banda kasra arida kama hamzatu wasl alhamza wannan mai kama da sadu misali irji'u irji'u ila abikum nan tafhimin ta za a yi istithna'i za a yi
ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين
irji'u ba a ce irji'u saboda nan alkasra ariba ce gittowa ne ta yi sai kuma wato idan ra'un tana da sukuni sai harafi na isti'la'i ya zo bayanta harufin isti'la' haruffan da ko da yaushe maɗaukaka ne a waccan a bara mun yi karatu kan makarijin huruf mun yi bayani kansu khussa daqtin qiz khussa da kha'un da sadun daqtin da dadun da ghainun da ta'un qiz da qafun da za'un khussa daqtin qiz daqtin kinan tanwini mun kai ba ana nufin nunin tana cikin su ba to in ra'un tana da sukuni harafin da ke gabanta yana da mi yana da kasra ainihin tarkikin ta za a yi ko to sai aka samu harafi daga cikin huruful isti'la sai zo baya to nan tana da huska biyu ko kai tarkiki ko kai tafhimi misali qirtas kalima ta qirtas wadda tana nufin takarda alkagadu da alkagad da alkirtasu da alwarakatu abu guda to nan kaga in mun kadibi qir qafun tana da kasra ra'un tana da sukuni tarqiqi zamu amma kuma harafin da zo ta ta yana cikin huruful isti'la to nan sai akwai guda biyu ko kai tafkhimi ko kai tarqiqi ko kace qir qir kai tarqiqi ko kace qiru قر كي تفخيم
ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين
نن من ترقيقي سيتفخيمي
ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين
كما كلمة فرق فرق wadda tana nufin ɓangare fanfalaka fakana kullu firqin kattaudi al'azim kaga harafin da ya gabaci fa'un ya gabaci ra'un mai sukuni kasra gare shi to kinan kana iya kai tartiqin ta kace firqin amma in ka hankalta mu kuma qafun yana da cikin huruful isti'la kuma ya zo bayan ta in ka gada ma kuma nan sai kai sai kai tafhimin ta kace firqin firqin firqin sai dai galibi qirtas an fi tafhiminta saboda ta'un fatha ne gari ta gata harful istila gata da fatha amma firqin za ga matsansu galibi sun yi shi tarqiqin ta saboda huruful harful istila kasra ne da shi yayi rauni kwarai da gaske misali
فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فرق أي ترقيقي
فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم
to wannan abu guje hukumci ne na wato ra'u sannan ra'un ana wato tarƙiƙinta idan ya kasance tana da sukuni sannan ya zamanto maddullin ce ya ulce abin da gabace ta yana da abin nan yana da fatha ya'un harfin lin misali khayr kun ga ka'ida mun ka ce yan harfin da adda sukuni sai a kuma na gaban shi sai a dibi ko yana da fatha ko yana da dhamma sai a yi tafsirinta to in ya zama to ya'un ce ba irin wajen kamar walfajir ba ya unce tunan kuma sai a yi tarkikinta saboda ya unɗi
wa ya tsalunaka anil yatama ƙul islahun lahum khayr baka ce khayyo to kafin hukunci na ƙarshe da za mu ɗauka shine lamun wadda take cikin sunan Allah allamu fi lafzi aljalala lamun in ta zo cikin sunan Allah tana da hukunci guda biyu banda ita babu wata lamun wadda ke da irin wannan hukuncin lamun in ta zo cikin sunan Allah idan gomma da fatha suka gabace ta za a yi tafhiminta idan kuma kasra ta gabace ta za a yi tarƙiƙinta fatha dhamma tafhim kasra tarƙiƙ allahu allahu saboda fatha ta gabata an gane ko misali
قل هو الله أحد ba a ce qul huwa allah
قل هو الله أحد
أما إذا كسراتي تتركك انت ذائي
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله بأتا بسم الله من قال ونا wannan lamun cikin sunan Allah cikin sunan Allah ɗaya take da wannan hukunci Allahu an gane ko idan fatha ko dhamma suka gabaci sunan Allah to lamun kinnan za a tafhimin ta idan kasra ce kuma za a yi tarqiqin ta sai hukunci na ƙarshe wanda da shi ne za mu karkare insha Allah ta'ala karatun namu abinda ake kira alƙala za ku kuma rubai suna bayanin alƙala duk da yake alƙala tana da bayanai masu yawa akwai alkubra akwai asubra bayanai ne daban-daban amma dai za mu fara ruf القلقلة سوني قطب جدو قطب جدو ده قاف ده طاء ده باء ده جيم ده دال سوني حروف القلقلة قلقلة وأن حرفين إن سنة ده سكوني in suna da sukuni to su ba a yi musu sukuni 100% shi ne ake kira kalkala ba ka zakkowa in tsafin tana da sukuni ko tsa'un ko ba'un ko jimun ko dalun ka zo ka ce ba za ka yi kalkala in ka yi haka akwai kuskure cikin karatunka an gane ko misali ƙafin idan tana da sukuni ba a cewa ak a'a sai dai a ce aƙo aƙo
ya ma'sharal jinni والإنس إن استطعتم أن تنفذوا إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا أقطار ako ba a ce ak haka ƙwa'un idan tana da sukuni malakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara ato ato ba a ce atwara sai kuma ba'u ba'un abe abe an gani ko
asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwaja an أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات عابدات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا أب عسى ربه إن طلقكن أن يبدله banda wadda suke karanta an yi baddilahu akwai kirawai da suke karanta haka kakkate ka ji an ce an yi baddilahu ka ce kai an canza alkur'ani akwai an yi baddilahu akwai an yi bidilahu طيبات وأبي أبي أبي أبي كارا باتا أبكارا سيكم جيم أجل أجل أجل نما فمن آه وانا ندال قل هو الله أحد دال كنا فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا يجد يجد بأتا يجد له أنك يجد يتكاي يجدنا أربوتي الله كما ملحيا ko ba haka ba misalin jimu يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج والحج قلقلة نبات أنا فهمتها تدعى هكا wannan shine takaitaccen bayani game da hukumce-hukumce da suka shafi ilimin tajwidi waɗanda muka ga suna yawan maimaituwa a cikin karatu ɗalibin ilimi yana da bukatuwa zuwa gare su idan Allah ya ƙaddara wani lokaci an samu dama a iya ɗaukar littafi saboda akwai malamai da suke karantarwa a makarantu sai a ɗauki littafin ana karantawa ana fassarawa saboda wannan bayani haka na kowa da kowa ne amma wani malami tana yana karantar da dalibai za a yi amfani da wata kalma bai san yadda zai fassara ta ba kinan wata shekara ko wani lokaci ba mu sani ba Allah ya kaddara ko a dauko littafin tuhfatul atfal ko kuma a dauko abin nan manzumatul jazriya ta ibn al-jazri ko kuma littafin qawaidut tartil ko kuma hidayatul mustafid fi ilmi tajwid wadanga littafai sun shahara kwarai karantar da su a larabci da kuma fassara yana da amfani kwarai da gaske zai taimaka ma masu karantarwa to yan uwa musulmi ga dukkan alamu wannan shine ya kai mu ƙarshen wannan daura da muka shirya insha Allah ta'ala za mu dakata a nan sai kuma wani lokaci in Allah ya kaddara saduwarmu abinda muka faɗa ya zama daidai muna fata Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته